أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ‘yan musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon gabatar da wannan sallah ta asuba cikin jam'i da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan da ke ciki Allah subhanahu wataala ya karba mana ibadodinmu gabaki daya ya shirya mana 'ya'yanmu tarbiyya ta addinin musulunci a yau muna safiyar ladi daya ga watan jumadal ula hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da uku ga watan sha ɗaya na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi mai albarka ta hazibu tashili aqidatul islamiyya wancan sati min kwana shafi na 60 yau za mu tashi shafi na 61 idan ba manta muna cikin bayani akan rukunan imani guda shidda mun tsaya akan rukuni na farko shine al-imanu billah a yau za mu tashi arrukunin sani arrukunin sani al'imanu bi mala'ikatun lahi ta'ala imani da mala'ikun Allah maɗaukin sarki kenan na farko bayan imani da Allah wajibi ne yana cikin rukunan imani guda shidda shine mutum ya imani da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala malace wal imani bil mala'ikati alaihim salam ya tadammanu arba'atul umur to shi imani da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala ba kawai haka ne sak ba sai ya ya kumshi abubuwa guda hudu ma'ana sai mutum ya tara abubuwa guda hudu ya imani da su tukwai tabbas imani da mala'iku ya cika al'amarin awwal al'amari na farko daga cikin guda hudun shine al'imanu bi wujudihim musulmi ya yi imani da cewa hakika lalle mala'ikun nan akwai su kada mutum ya kasance yana taraddadi ko kokonto da zara mutum ya shiga taraddadi kenan kaga wani al'amura guda hudu ya rushe ɗaya daga cikin rukunan guda hudu ya rushe saboda haka wannan imani babu shi a cikin wani imani guda rukunan imani guda shidda da zara mutum kuma ya rasa al'imanu bil mala'ika to rukunan ya rushe kamar yadda rukunan musulunci suke su ma haka inda mutum zai musanta guda to ya kafirta ya bar musulunci wa'annahum ajsamun nauraniya mutum ya iman cewa akwai su to sa'an nan kuma su wannan mala'ikun ba gangan jiki ba ne ba irin na ɗan adam yadda allah subhanahu wa ta'ala na ɗan adam ya yi shi da turbaya aljanu kuma aka yi su da wuta a su mala'iku jiki ne da allah ya gina shi da haske ai khalaqahumullahu min nur ma'ana Allah subhanahu wataala ya halicci mala'iku da haske an halicci dan adam da ƙasa an halicci mala'iku da haske an halicci aljannu su kuma da wuta wa annahum ibadul lillahi mukramun mutum ya imani cewa kuma mala'iku wasu bayin Allah ne masu karamci masu daraja masu girma a gun Allah subhanahu wataala bayi ne su ma kamar kowa amma kuma a cikin bayin masu daraja masu girma masu karamci me ya sanya la ya'suna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun mala'iku ba sa sabawa Allah bisa abin da Allah ya umarce su ko suna aikata kuma abin da Allah ya umarce su su sam Allah subhanahu wataala bai yi su ba irin dan adam da sabawa Allah yau a yi daidai gobe a saba yau a su sam la ya sunan laha ba sa saba wa Allah ma amurahu abinda Allah umarce su wa ya fa'aluna ma yi umarun saboda kuma suna aikata abinda aka umarce su saboda haka kenan su suna na kaga yan bin doka da oda na bin ka'ida ne ba kamar dan adam ba suke ba khalaqahum Allah ta'ala li'ibadatihi wa da'atihi saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya halice su domin bautar shi da mishi da'a mana biyayya ga Allah da'a ga Allah bautar Allah subhanahu ta'ala sam kawsu dalilin halittar su wa annahum mushfiquna min Allah mana mutane ne ko kuma halitta ce su mala'iku mushfiquna min Allah waɗanda suke taka tsantsan suke tsare doka suke kiyayewa kada su ga sun saba wa Allah subhanahu wataala ay yakhafuna azabahu mana suna tsoron azabar Allah subhanahu wataala kama qala ta'ala kamar da Allah madaukin sarki yake faɗa raddan ala man za'ama ana al mala'ikati banatul lahu ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wataala yayi martani yayi raddi ga mutanen da suke rayawa cewa mala'iku ‘ya'ya ne na mata na Allah subhanahu ta'ala mana ‘ya'ya ne kuma ‘ya'yan ma suka ce mata kenan kaga a nan duka tawaya ne sanya wa Allah ɗa to tawaya ce ga Allah subhanahu ta'ala kuma amma kuma ‘ya'yan ma kuma sai aka zaɓa ka ce ‘ya'yan mata duka waɗannan halin kafirai ne don tsabar adawa suka shingina wa Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yana faɗa mana cikin alkur'ani cikin suratul anbiya yake cewa wa qalu takhazar rahman walada subhana bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتدى وهم من خشيته مشفقون Allah subhanahu wataala ke cewa wa qalu takhazar rahman walada kafirai mushrikai yan ta'adda sun jingina wa Allah da suka ce ai Allah yana da da ai Allah yana da yaya subhana sarki ya tabbata ga Allah Allah subhanahu wataala lam yalid wa lam yulad bai aiba ba kuma ba aibe shi ba wannan kuma yana cikin kamalar kudurar Allah subhanahu wataala saboda haka Allah subhanahu wataala bai da wannan wannan siffa ce ta dan adam da aljanu da sauransu amma mi Allah subhanahu wataala bai da da subhana shine Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah da masu irin wannan magana su jingina wa Allah da bal ibadun mukramun waɗanda kuke jingina wa Allah kuna cewa ƴaƴan shi ne mata a'a ibadun mukramun bayi ne waɗanda suke da karamci da daraja a gun Allah subhanahu wa ta'ala saboda bi bayi ne da ba sa saban Allah mala'iku ba sa saban Allah ko kaɗan ibadun mukramun ce sanya suka zama daga cikin bayi masu karamci masu daraja Allah sake maimaita ce la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun saboda haka ba sa rigayen Allah ko gabacin Allah da wata magana duk wani abu da za su yi sai idan Allah ya bada umarni amma ba su yi irin zanzana ba azarbabiya ba irin ta dan adam da yake wa Allah subhanahu wataala ki saba wa Allah sai dai daga baya tukun ma ya tuba ya istighfari a su ba su haka wa hum bi amrihi amalu saboda haka mala'iku da umarnin Allah suke aiki sai Allah ya ce tukun su in Allah ya hana sun hannu ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah subhanahu wataala kita ya san abin da yake gaba da su da abin da yake baya da su ma'ana ya san abin da suka gabatar a baya da kuma abin da za su yi a nan gaba shi da ma baina aidihim wa ma khalfahum wala yashfa'una illa liman irtada saboda haka Allah subhanahu wataala ya sanya mala'iku su ma suna daga cikin bayin da za su yi ceto amma mi ceton nan wala yashfa'una illa liman irtada ba sa ceto sai ga waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda ya ba su umarni a kan su ceta tukun za su ceta ba kawai haka za su yi kan gaba gaɗe ba a suna bin umarnin Allah sai a wanda Allah ya ba su umarni ya yarda cewa a cece shi tukun za su ceta wa hum min khashyatihi mushfiqun saboda haka mala'iku suna mala'iku suna tsoron Allah subhanahu wa ta'ala matuƙar shi tsoron Allah saboda haka game da jin tsoron Allah nan min khashiyatihi game da tsoron Allah mushfiquna ma'ana masu taka tsantsan ne masu kiyayewa dokar Allah subhanahu wa ta'ala ne masu kulawa ne kada saba wa Allah Allah ya zubtar da su ma'ana yadda mala'iku suke tsoron azabar Allah da dan adam yake haka da shi kenan dan adam ya shiga aljanna saboda kaga shi yasa suka dauki martaba cewa mala'iku ibadun mukramuna wasu bayin Allah ne na musamman waɗanda suke wa Allah da'a kuma ba sa saba wa Allah subhanahu wata'ala kuma suna taka tsantsan game da kadda saba wa Allah subhanahu wata'ala domin suna tsoron azabar Allah subhanahu wata'ala to wannan yana da cikin al'amari na farko game da mala'iku imani da su cewa akwai su bayi ne da Allah ya halice su da haske sai al'amar sani al'amari na biyu al'imanu biman allamna ismahu minhum bi ismihi saboda haka yan al'amari na farko na biyu kuma shine mu imani da waɗanda Allah subhanahu ya sanar da mu sunayensu daga cikinsu saboda haka mu yarda mu imani abinda Allah ya sanar da mu iya na sana to mu yi imani akai a haka wannan yana daga cikin imani cikar imani da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala ka jibril kamar mala'ika jibril wa mika'il kamar mala'ika mika'il wa israfil wa ridwan wa malik wa munkarun wa nakirun saboda haka duk waɗannan suna daga cikin mala'ikun da Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu sunayensu saboda ka bi imani akwai su kuma ga ayyukansu da Allah subhanahu wataala ya tsora su akai wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijma'an sa'annan kuma akwai mala'iku da yawa wanda Allah subhanahu wataala bai sanar da mu sunayen su ba to kada ka ce a'a wanda bamu san sunayen su ba a su ba zamu imani da su ba a'a har su ma Allah ya sanar da su ya sanar da mu cewa akwai su amma bai sanar da mana sunayen su ba to wajibi ne su ma sai ka imani da cewa akwai su amma baka san sunan su ba kamar da Allah bai sanar da mu ba fa nu'minu bi anna lil mala'ik bi anna lillahi mala'ikatun khairu man sumiya lana saboda haka wajibi ne mu yi imani da cewa Allah yana da wasu mala'iku amma wanda bai ambata mana sunan su ba kamar yadda ya ambata mana sunan waɗancan su Jibril su Mika'il su Israfil muka san sunan su to su ma wajibi ne sai ka imani da wannan tukwancikar imani ga mala'iku ya kammala minhu man zukira amalahu daga cikin mala'ikun akwai wanda aka ambata mana ayyukansu wa minhu man lam yuzkar lana amalahu daga cikin akwai wanda kuma ba ambata mana ayyukansu ba duka gabaki daya ka cokam ana buƙatar ka yana da cikin imani da mala'ikun Allah yana kuma cikar kamala imani da rukunan imani shine ka yarda ka yi imani ka ba da gaskiya akan haka wa nu'minu aidan bi anna adadul mala'ikati kathiran jiddan saboda haka kuma yana daga cikin imani da ake buƙatar musulmi yayi ya yarda ba tare da kokonto ba ko taraddadi cewa adadin mala'ikun ubangiji kasira kasirun jiddan ma'ana suna da yawa faƙad ruwaya bukhari wa muslim عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج أنه صلى الله عليه وسلم ذكر استفتاه جبريل عليه السلام السماء السابعة ثم قال ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا زهره إلى بيت المعمور وإذا هو يدخل كل يوم سبعون ألفا ملك لا يعودون إليه saboda haka imam bukhari imam muslim sun fitar da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama fi qissatil mi'raj a cikin qissal isra'i wal mi'raj ma'ana isra'i shine tafiyar dare da aka yi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga gindin ka'aba zuwa baitul maqdis masallacin al-qudus daga nan kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah raka'a biyu aka yi mi'raji da shi kuma daga nan taguwa ta ɗauke shi har zuwa saman bakwai har zuwa al'arshin ubangiji to wannan tafiyar sama ita ce mi'irashi tafiya daga makka zuwa baitul maqdis ita ce isra'i to a cikin labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada na mi'iraji yace annahu sallallahu alaihi wasallam zukira istiftahu jibril manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari duk saman da suka je sai mala'ika jibril ya nemi a buɗa musu mana sai ya nemi izini mana su yi sallama a karɓa musu sallama a ce waye ya ce wane ne da shi da waye ce da shi da waye ce wane ne ce jibril ne shi da waye ce shi da muhammadu sallallahu alaihi wasallama an aika masa ya zo ne ce a aika masa ya zo to sai sai marhaban sai a buɗe masu tafi tun daga saman farko haka suka fara har aka ce ta biyu ta uku ta hudu har ta bakwai to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke bada labarin da duk saman da suka ce sai sun nemi izini kuma sai an musu tambayoyi an ba da izini tukon a bude yace to har suka je game da sama ta bakwai sun makala aka tambaye su suka bada amsa aka buda musu yace fa futiha lana aka buɗa mana fa'iza annabi ibrahim ya ce kawai ana buɗa a saman bakwai sai kawai ga babanmu annabi ibrahim kawai sai ga shiga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam musnadan zaharahu ilal baitul ma'amur annabi ibrahim ya jingina bayansa jikin wannan ɗaki mai alhurma shine baitul ma'amur wal baitul ma'amur wa saqaful marfu wal baharul masjur ta inda Allah subhanahu wa ta'ala ke baitul ma'mur da dukkan abubuwa ayyuka na bayi ibada duk da sauransu yana na a dunkule a ajiye daga nan da ake ɗaukowa abinda har zuwa lokacin da kowa hain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta nan ne mala'ika yake ɗaukowa ya kawo mishi har ya cika yace sai ga annabi Ibrahim a cikin baitul ma'mur wa idza huwa yudkhiluhu kullu yawmin saba'una alfa malikun la ya'uduna ilayhi to ka kuma ta mahalli shahidi muna bayani akan imani da adadin mala'ikun Allah cewa adadin suna da yawa ba wanda ya san iyakatarsu to amma ka yi imani da ka yarda cewa akwai su kuma adadin ya fi inda ka tsammani to karamin misali da aka ba mu ana aka ce wa izaho ya dukuluhu kullu yawmin shi wannan masallabaitul ma'amur inna a tsikirin duniya mala'ikun da suke zuwa ya dukulhu saba'u na alfin mala'ikun mala'iku dubu saba'in duk yinin duniya mala'ikun dubu saba'in za su zo su kewaye wannan ɗaki su yi ɗawafi idan suka tafi la ya udu da ilahi har abarakun ba su dawowa wasu dubin saba'in ne za su zo har alkiyama ta ƙare wa zai iya ida da adadin wannan mala'iku da shekarun duniya har zuwa kuma har ba su ƙare ba har sai duniya ta ƙare mala'ika dubu saba'in kullum suke zagaya shi suke ɗawafi kuma wannan dubu saba'in in suka tafi ba za su sake dawowa ba shi ne mahallin shahid kenan sanin adadin mala'ikun allah sai allah kaɗai kawai idan a kullum dubu saba'in za su kewaya wanda kawai masu kewaya baitul ma'amur banda waɗanda suke can da Allah ya ba su aikinsu daban su jibrilu su mika'il su israfil da masu taimaka musu da kuma mala'ikun da suke tare da ɗan adam kullum ma yalfasu minhum qawlan illa ladayhi raqibun atid banda mala'iku da kullum suke tare a cikin ko ɗan adam akwai mala'iku guda biyu da suke tare da shi raqibun atidun banda kuma mala'iku munkar wa nakirun duk wanda zai mutu kuma shi kuma akwai munkar wa nakirun su ma biyu waɗanda kuma waɗanda suke tafiya da gizagizai da tohuwa da shi da sauransu waɗanda suke tafowa da iska waɗanda suke rike da iska waɗanda suke rike da hadari waɗanda suke rike da gasu nan to zai iya ilga su to saboda haka abin da aka baka ka yi iman cewa mala'ikun Allah suna da yawa kawai shi kina ka huta ba kanka gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a cikin wannan hadisi kadai baitul ma'mur ma kadai dubu saba'in suke zagaya shi kullun duniya sannan kuma in suka yi ni suka tafi to babu wanda za su sake dawo ba ba za su sake dawo kuma wasu ne za su zo wanda ba su taba zuwa ba wa sabata an hakim bin hizam mu kara ko kwana abu za mu iya karasa ƙarshe al'amur sani to wasabata ana hakim bin hizam radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace kuma hadisi ya tabbata daga hakim bin hizam Allah ya kara masa yarda annahu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace inni la asma'ul aqidus sama wama talamu anta idda وما فيها موضوع شبرا إلا وعليه ملك ساجد أو قائم مزالة صلى الله عليه وسلم يجي وثبت يا تبت حديثي daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa inni la asma'u adidus sama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tana suna tare ce ina jin karan sama kukan sama sama tana kuka tana ruri wama talamu an ta'ida ya ce ku kwarai ya dace ku sama ta yi wannan kuka ta yi wannan ruri domin mi wama talamu ya ce babu wani guri inda masaka tsinke a ce babu gurin da zaka iya saka tsinke ko babu wani guri da zaka iya sa kafarka a cikin sama saboda ta cika ciki kenan saboda haka yadda ta cika ta yi na kyalin nan ya dace da ta yi kukan nan ya dace da ta yi wannan ƙara ko da kurmajin nan domin babu gurin saka tsinke a cikinta wa ma fi ha maudu'in shibar in banka gane ba shi da ƙara fassarawa babu wani guri ɗaya ne ɗaya illa wa alaihi malakun sajidin ya ce face akwai mala'ika yana sujara ta cika tabinta babu wani guri masakin tsinke inda zaka taka ka ce nan babu wani halitta babu shi a sama face ko ina mala'iku sun kewaye sun ciki wa alaihim malakun sajid mala'iku ne a gurin suna sujada au qa'imu a tsaye wasu a tsaye wasu a tsugunna suna yin sujada saboda haka kenan kaga idan an ce to duniyar saman bakwai ta fi ta ɗayan ta fi kuma ita kuma ta ɗayan ta fi duniya yawa to duniya to saboda haka ga saman bakwai gabaki ɗaya mala'iku sun cika ta to ina zancen za ka iya lissafa adadin saboda haka duk waɗannan ruwa suna nuna mana adadin yawan mala'ikun allah suna da yawa sai mu kwana a nan sai mu tashi al'amur salis insha Allah kenan yanzu mun shi al'amur awwal al'amur sani sai mu tashi al'amur salis da fata mun kanta daidai Allah tara mu cikin ladan abin da kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri da Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon gushe mata فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته